إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da sake saduwa a wannan dare na asabar zai zamo daren tara ke dan ga watan jumada al'akhira jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna ihya'us sunna wa ikhmadul bid'ah wallafar babban malami shaikhul islam wanda aka fi sani da Uthman ibn fodwe rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasinmu na sha uku ko a wannan masallaci da ke cikin wannan makaranta mai albarka to muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukan da muke gabatarwa kusakure kuma ya gafarta muna darasin da ya gabata muna nan cikin shafi na goma sha biyar a tawon nuskan inda a shaikhu usmanu rahimahullahu ta'ala ya koro bayani dangane da wato malamai da suka karkasa bid'a zuwa gida biyar wanda daga cikinsu akwai ahmad ibn idris al-qarafi rahimahullah a littafinsa al-furuq duk da ba shi ne farkon wanda ya fara wannan takasimin ba akwai malaminsa sultanul ulama izuddin ibn abdulsalam shi ya fara bayanin cewa bid'a ta kasu gida biyar a littafinsa ƙawa'idul ahkam fi islahil anam to na jin mun kwana a kaso na biyu ko za mu tashi alƙismu thalith to kaso na uku da malamai suka karkasa ita bid'a din cewa ma huwa mandubun ilaihi akwai abin da yake za a sa shi cikin bid'a kuma manduba wato bid'a musahabba kenan wadda aka so wa huwa ma tanawalathu qawa'idun nadbi to shi ne duk abin da ƙa'idodi na mustahabbanci wato suka shafe shi suke tanawulinsa wa'adillatuhu da kuma dalilansa mina shari'i na shari'a mana duk abin da idan an ɗora shi akan ƙa'idodi na mustahabbanci zai hau a wannan ƙa'idodin to sai suka ce za a kira shi da bid'a wadda take manduba ko mustahabba to ina misali sai ba da misali ka salati tarawih kamar sallan tarawihi ita ma a nan sai suka ce shi alkarafi kenan tunda daga wajensa shi a shehu usmanu ya ɗauko bayani ya ce salatu tarawihi bid'a ce manduba wato yana nufin a haɗu a yi ta a cikin jam'i kamar yadda dai muke yin ta a yanzu wanda ina jin bayani ya gabata a kanta cewa salatu tarawihi ba bid'a bace saboda ta tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta aikace wanda bayani ya gabata ma a cikin littafin so sifanta ta da bid'a kaga wannan a zalla ce ta su waɗannan malamai da kuma kuskure eh saboda a tarifin bid'a da ya gabata to ba yadda za a yi salatu tarawihi ma'anar bid'a ya shige ta haduwa a yi ta cikin jami'i tunda manzon Allah ya riga yayi kuma ya faɗa mana a baya cewa shuruɗin manzon Allah ma akan abu to sunna ne eh inda ya kamata yayi magana bai yi magana ba sai shiru to bale abin da aka samu yayi aikace to ina mutum kuma a kira shi da cewa bid'a e to wannan magana dai akwai gyara a kanta saboda haka salatu tarawih sunna ce ba bid'a bace saka ta cikin bid'o'i musahabbai to wannan kuskure da su malaman suka fada cikin sa kamar yadda bayani ya gabata Allah ya gafarta musu wa iqamati suwaril a'immati wal qudati wa wulatil umuri haka yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke mustahabbai shine tsayar da wato sura kyautata sura kyautata shiga ta sutura ta limamai da kuma alƙalai da kuma jagororin al'amurra su ne shugabanni abinda yake nufi a nan wato shine a samu limamai kamar limaman juma'a ko na hamsu salawat da alƙalai da kuma shugabanni wato suna tsayar da kyautata suturarsu wajen saka manyan kaya a yi musu ado da sauransu wanda za ka ga sarakuna suna wannan su ma malamai za ka ga suna wannan haka su ma alƙalai duk suna yin wannan a wanda a da babu wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda suka faɗa zamanin annabi sallallahu alaihi sallama suka ce babu wannan haka zamanin sahabbai haka zamanin tabi'ai haka zamanin tabi'u tabi'in duka waɗannan zamuna ana mutunta malamai da limamai ana ganin ƙimarsu ana ganin darajarsu haka su ma alƙalai haka su ma jagororin addini to da tafiya ta yi tafiya sai zan ba a mutunta su ana rena su ga su kuma suna da matsayin da sun cancanci a kimanta su a darajanta su sakamakon yanayin shigan da suke yi bata bambanta da sauran ragowar mutane game gari ba to wannan sai ya haifar da ana wulakanta su to sai malamai suka ce to ya kamata liman duk wanda aka ce liman ne ko malami mai karantar da al'umma ko alkali ko wani jagora na addini to ya dinga shiga shiga wadda yake kyakkyawar sura ya sa manyan kaya irin babbar riga ɗin nan ko babbar alkibba da su hula da rawani da abubuwa da sauransu a yi musu aiki fita dai wadda za ta bambanta ka da sauran awamun nas sai su malamai suka faɗi haka saboda ana ganin aka yi haka to in suka shigo cikin al'umma za a dinga mutunta su saboda su musamman awamun nas sun fi ganin ƙimar mutane waɗanda musamman suka yi wata fita wadda take babbar fita ce an saka kaya manya tsadaddu sun sha aiki da ado da sauransu ko da ba malami kake ba kana yin shiga irin ta malamai ko ta limamai ko ta alƙalai sai kaga an kimanta ka ko ka yi shiga irin ta sarakuna to sai suka ce tun da wannan bai auku waɗancan alƙurunul mufaddala ba amma kuma ga malamai sun yi rubuce-rubuce cewa an so jagororin addini su tsayar da wannan kyakkyawar fita ɗin to wannan bid'a ce manduba bid'a ce musahabba su su alƙarafi kenan da waɗanda suka goyi bayansa to shi ke nufi da iƙamatis suwari ɗin ba yana nufin hoto ko sura da za a zana ko za a ɗo da kyamara ba ba shi yake nufi ba yana nufin ikamatul hai'a alhassana malami duk inda ya samu kansa ko alƙali ko wani shugaba na addini to a gan shi cikin mai abin nan shiga mai kyau wanda za ka ga wasu malamai yanzu suna yi ko haka su ma alƙalai ko ga ɗaya nan ma mun samu ta Allah ya kyauta to kiran wannan bid'a shi ma da ɗan gyara eh gyaran cewa hakan bai auku ba ba daidai bane dan in mun koma zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata riga ma da ya ware ta musamman wadda yakan saka ta musamman lokacin da ya baki yakan saka wannan wannan kaya din an gane ya fito da ita na fatar an gane haka abin da ya shafi ranar juma'a ko idi da makamantansu irin waɗannan dai lokuta ɗin to annabi yakan sa irin waɗannan kaya na alfarma to kaga kenan abin yana da asali in ma mun ɗauke shi mun ce a'a shiga ɗin wa iƙamati suwar ɗin tana layin addini idan mun ɗauka cewa ita ma ta shafi addini addini ne ana yin haka domin neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda haka su ma sauran sahabban zaka ga su ma wasu daga cikinsu suna wannan to kaga bai tabbata bid'a ba kenan don yanzu misali an samu malamai ko masu mulki ko alƙalai suna yin shiga ta manyan kaya bai zama bid'a ba kaga yana da asali sannan abu na biyu kuma za mu ga cewa saka shi ma cikin bid'a ai ba daidai ba ne tunda ba wai ana yin haka ne domin a samu wata lada a wurin Allah ba ba ana yi ne ta ƙaruban ilallahi ba ana yi ne dai kawai saboda yanayi da kuma maslaha to wannan sai dai ya zamo cikin almasalihul mursala ba zai zamo cikin bid'a ba kuma almasalihul mursala zance mafi inganci ba sa shiga cikin bid'a shine abinda maslaha ta shari'a ta hukunta ai wannan ba a sa shi cikin layin bid'a dan galiban zaka ga wasu abubuwa ne waɗanda za su taimaka rayuwa ta yi kyau su ba ma layin addini zaka ga suke aukuwa ba ina batar an gane eh to ita ma dai wannan magana kusan shi ash-shatibi rahimahullahu ta'ala al-ittisam yayi martani akan wannan magana cewa akwai mamaki a shigo da wannan magana kuma a ce ai ai bid'a ce to shi yasa a cikin wannan littafi kamar yadda zamu zo can gaba a Sheikh Usman ya ware babi na musamman da zai faɗaɗa bayani akan ita wannan jimla din wa iqamati suwaril a'imma wal qudati din a babul libas to can yayi magana eh na fatar an gane to shi ma din malamai suka ce kar ayi don nuna girman kai da jiji da kai ina fatar an gane in mutum ya yi haka to kaga kuma wannan ya koma babin haramu sannan kar ya zamo babin takalluf me ya takalluf ba ka da ikon saka waɗannan kayan kuma ka ɗora wa kanka ta hanyar rikici da cin bashi da abubuwa da sauransu to wannan ba daidai ba ne ana nufin ka ɗunka daidai matsayinka yawwa rigan da ka san ita ce daidai kai to ka ɗunka ta wadda ta fi ƙarfinka kuma ka bar ma waɗanda suke wannan layin an gane to sai an kula da wannan shi ma ƙwarai da gaske to shi ne ce ala khilafi ma kana alaihi sahabatu to shi wannan kyautata shiga ɗin abu ne wanda ya kasance saɓanin abinda sahabbai suka kasance a kai ridwanullahi alaihim yadda Allah ta tabbata a kansu bisababi annal maqasida wal masaliha ash-shar'iyya kuma dalilin da yasa daga baya aka ce su malamai da limamai da alƙalai su dinga yin haka saboda manufofin shari'a da masalahohi na shari'a la tahsunu illa bi azamati alwulati ba sa yiwuwa ba sa kyautatuwa dole sai ana girmama shugabanni maslaha shari'iyya ba za ta tabbata ba dole sai ana girmama shugabanni fi nufusin nasi wato sai ana samun girman shugabanni a cikin zukatan talakawansu mabiyansu da zaran aka ce al'umma ta waye gari suna wulakanta shugabanninsu suna zaginsu suna aibanta su da sauransu to abubuwa za su lalace eh bala'i zai biyo baya ina fatar an gane shi yasa ai a tafiyar sunna kaga ba a yadda ka haunin bari ka dinga zagin shugabanni ba wai da sunan wa'azi kake ko raddi kake ina fatar an gane ka ambace shugaban kasa ko gwamna ko wani sarki ka dura mai a shari'a ko ka ci zarafinsa eh ka shiga shakhsiyarsa wannan ba da awa bane da fatar an gane mu ba koyarwar sunna ba ne da fatar an gane yauwa al'asal in ma wani abu suka yi na kuskure to kaje an fita so daga kai sai suka yi musu nasiha ko ka hada alaka da wanda in ma kai baka da karfin da zaka gansu sai ka hada da wani wanda yake da kusanci da su in ma duk wannan bai yiwu ba to in abun ana ganin cuta ne ga addini za ka iya bayani akan hukuncin abun don babu, babu talazun tsakanin ka yi bayana abin da yake na gaskiya kuma ka ci mutuncin mutane kuma a yi magana ka ce wai wa'azi kake yi to ina za ka samu wannan a wa'azojin manzon Allah ina za ka samu wannan a wa'azojin annabawa da sahabbai da magabata da sauransu ai kowa yana kuskure ko ba haka ba kowa yana kuskure eh to saboda haka nan kuma yana magana shugabanni umuman ne malamai na Allah sun shiga ciki ina fatar an gane su ma dole ne a mutunta su a kimanta su an gane haka shugabanni musulmi dole ne su ma a mutunta su to wannan shi zai tabbatar da maslahohi na shari'a da abin nan da sauransu to kaga anan su ma sai suka kira abin maslaha eh to kaga ba yadda za a ce kuma ya fada layin bid'a eh wa kanan nasu mutane sun kasance fi zamanin sahaba a zamanin sahabbai ridwanullahi alaihim yarda Allah ta tabbata gare su mu'zama eh shine daidai ba mu'zamu ba an gane saboda labarin a kana ne wa kana nasu fi zamanin sahabati ridwanullahi alaihim ma'uzama ta'zimihim mafi girman girmama wasu inna ma huwa biddini ko mafi girman girman su shine addini ko kuma mafi girman mu'zamin girmama wasu to inna ma huwa biddini shine da addini eh ma'ana ba su shigaltu da irin waɗancan abubuwa ba su zamanin sahabbai gwargwadon nauyinka a addini gwargwadon yadda za a kimanta ka gwargwadon istiƙama ka ga shari'a to gwargwadon kuma yadda za ka samu kima da daraja a wurin mutane to lalacewar zamani ne aka waye gari duk iliminka duk istiƙama ka in ba ka da ko sisi ba ka da kuɗi to kai ba kowa kake ba ko karatu kake ba mai saurari saboda ba ka da kuɗi ballantana ka ɗunka manyan rigunoni waɗanda suka sha aiki ana haskawa duniya to su zamanin sahabbai ba wannan da ma'auni ba eh to abin ya zama fitina sai ka ga yanzu ko karatu kake yi in aka haska wa duniya wai in baka da manyan kaya ba a bibiya eh su ba su buta ba wai ba sa kallon ka ai bai kyakkyawar shiga ba bai sa babban hula ba da sauransu ba karatun ake nema ba to kaga wannan an sake tabarki na sahabbai su kuma sahabbai karfin addinin ka shi zai ja maka girma ina fata ran gane kun ga mu yanzu an samu akasi ko to shine yace hatta hatta hatta hatta hatta ikhtalla an-nizam hatta ikhtalla an-nizam har sai da tsari wancan wanda ake a kansa farko ya lalace wa zahaba zalikal qarn wannan lokaci wannan zamanin ya wuce wa hadasa qarnun akhar sai wani zamanin ya zo la yu'azzimuna ba sa girmama malamai da shugabanni illa bisuwari sai da kyakkyawan fita wai sarki in bai sa in bai yi babban fita ba bai saka manyan kaya ba na alfarma sai ka wai talakansa ba sa mutunta shi haka shi ma alkali haka shi ma malami sai aka yi ta rena masu mutunci masu daraja to shine sai malamai suka ce fa ya ta'ayyanu tafhimus suwari saboda haka ya zan wajibi a gwababa kyautata sura malami yayi fita mai kyau an gane wadda ba za ta sa a rena shi ba haka shi ma alkali haka shi ma shugaba sai ce kai ta hasulal masalihu saboda maslahohi su tabbata domin waɗanda adda daraja idan aka waye gari aka ce wai ba a ganin darajarsu ana wulaƙanta su misali kuma ta hanyar su ne abubuwa ma ke tabbata na addini to yaushe addinin zai yi kima kaga haka zai bayo a rena addinin sai zantun da malami ne ya faɗi gaskiya amma tun da bai da babban riga ba za a aiki da ita ba alƙali ne ya yi hukunci da abin da yake na gaskiya yau amma tun da bai da manyan kaya ba za a aiki da hukuncin da ya ba haka shugaba ne ko sarki tun da bai da manyan kaya bai da kuɗaɗe maganarsa ba maganar da za a aiki da ita ba ne kaga wannan sai ya bayu a tozarta ita gaskiyar da suke faɗa to shi yasa sai su malamai suka ce to lallai waɗannan mutane masu daraja to su kyautata suturarsu kuma wannan babu shakka abin nema ne kana ɗalibin ilimi ko kana malami ko kana shugaba ko kana alƙali to a kyautata fita illa kowa ya yi gwargwadon nashi iko ko ko ba haka ba liyun fik zu sa'atin sa'ati kowa ya iya ƙoƙarinsa biduni takalluf kada a takalluf ya shiga ciki mana abin da ya fi karfin ga ce ko za a mutu sai ka yi shi to shi ne ba a so alƙisimin rabi'u kaso na hudu ma huwa makaruhun akwai abin da za a sa shi layin makaruhi ma'ana bidi'a makaruha kenan to bari mu ji yace wa huwa mata na walatu qawaidul karahati shi ne abinda ƙa'idodin karhanci suke shahuwarsa wa'adillatuha da kuma dalilanta mina shari'i daga shari'a sai ba da misali ka taksisil ayyamil fadila kamar ware wasu kwanaki sai a ce ai suna da falala sai a ware su da yin wani abu na ibada ko sadaka da sauransu wanda ba shari'a ne ta yi wannan keɓancewar ba wa gairiha da waninsu bi nau'in min al'ibadati da wani nau'i na ibada to wannan sai suka ce maka ruhi ne yauwa kamar misali kana son kai sadaka sai ka ce ai ba za ka yi sadaka ba sai ranar juma'a saboda ranar juma'a rana ce za ka ga akwai masu wannan ko ba haka ba to wannan sai suka ce za a sa shi layin bid'a makaruha saboda shari'a bata ce ai haka ba na fatar an gane yawwa to wannan kenan to a nan shi ma wannan malamai sun kasu gida biyu wasu suka ce eh abin haka ne kamar masu ganin cewa ana iya samun bid'a makaruha da abin da ya sama muharrama da sauransu eh suka ce lalle duk abin da ya nuni kan cewa bid'a ne makaruha to ko an kira shi da wannan ba laifi wasu kuma suka ce a al'asal duk abin da yake bid'a a addini to hukuncin sa mafi kankanta shine haramci shine haramci kuma wannan shine zahiri saboda nusus da suka zo suka hana aiki da bid'a da kuma kirkiro ta anan ba a ware ba tsakanin eh makaruha da kuma muharrama da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan takasimin ba ina fatar an gane yau kuma ba yadda za a yi a ce ƙari cikin addini eh kuma a kira shi a siffanta shi da karaha karahiya wannan in mun ɗauki alkaraha inda alfukaha shi ne abinda za a ce in ka yi shi ba ka da zunubi amma kuma in ka bari kana da mi kana da lada ya za a yi kuma bid'a ta zan haka ai ba zai yi ba to zance mafi inganci a duk da wasu malamai sun tafi kan haka duk abin da ya tabbata bid'a ne a addini to mafi karancin hukuncin da zaka bashi haramun ba wani zancen karahiya bale a yi maganar mubaha bid'atun mubaha ko bid'atun manduba da yake bayani a kansa to in kuma mun ɗauka ɗin ma ana iya samu kamar wannan da ya ba da misali cewa ka ware wata rana da wani nau'i na ibada wanda shari'a kuma ba ita ce ta yi wannan wariyan ba eh to ko da mun ɗauka dai mafi ƙaranci kaga dai a nisantar dai bida'an dai shi ne ya fi ko yawwa nisantar bida'a shi ne ya fi saboda mazhabinmu na malikiya kamar yadda shi a shekhu usmanu yana da littafi mai suna ifhamul munkirina ifhamu almunkirina a ciki yake cewa mazhabin malikiya ya tafi kan cewa bid'a kowace iri ta inkarin ta ake yi ina ba an gane yawwa sawa'un ta ci karo da shari'a ko bata ci in dai abun bid'a ne to bisattarsa ake yi kusan malikiya kusan sun fi kowa ma tsanani a layin bidi'a ma al'imamu malik yana tsanantawa kwarai da gaske eh saboda kishinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa min hazal babi daga cikin abin da ke shiga wannan babi wanda zaka za a sa shi a ce ai bid'a ce makaruha az-ziyadatu fil mandubati ƙari cikin abin da yake na musahabi abu ne an ka ce ka yi a babin musahabi kuma aka faɗi adadin da za ka yi to sai ka zo ka yi ƙari a kan wannan adadin to shi ma suka ce za a saka shi cikin layin bid'a mandu a wannan makaruha an gane shi ne ce almahadudat waɗanda shari'a ta iyakance aka iyakance su kama wara da fit tasbihi kamar yadda ya tusgo a cikin tasbihi na bayan salloli na farillai salasan wa salasina talatin da uku wata hamidi salasan wa salasina shi ma talatin da uku wata kibiri salasan wa salasina shi ma talatin da uku aƙibal faridati a wata nuskan aƙiba akwai ya'un gaban ƙafin aƙibal faridati wato bayan kammala sallar farilla to shine fa ya fa'alu huwa akthara mimma haddahu shari'u shi kuma da yazo sai ya ƙara akan wancan iyakance wanda manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallama eh na ba ta gani shine mafi gayan abinda ya tuzgo na adadi mafi yawa da yana da sigogi da yawa shi wannan tasbihin akwai na goma goma akwai na ashirin ashirin duka ya tuzgo amma za ka ga mafi yawa shine talatin da uku uku ɗin to shi kuma wani da ya zo saboda son bid'a shine sai ya yi ƙari sai ce bari ya cika ɗari ɗari kowane sai ya yi ɗari kaga ɗari uku kenan to kaga wannan ƙarin da ya yi bid'a ne tunda manzon Allah bai mi bai yi ba bai yi umarni a yi ba to sai suka sa shi wai layin bid'a makaruha eh kaga wannan shi ma da ɗan gyara da wannan ba yadda za a iya zama bid'a makaruha bid'a ce muharrama eh saboda me ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ba hani bane hani ne mutulaki kuma ko ba haka ba to ko mun karanta ai a alfiyatul usuli ko cewa mutlaqin hani yana nuni kan me ala tahrim mun karanta yana nuni akan haramci to Allah ya hana a shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda manzon Allah 33 uku yace to a tsaya nan wanda ya kara to yayi haram ba wai zancen karahiya ake ba tunda su karahiyan da suke nufi ta yadda ko da kayi ɗin wai baka da zunubi to ya za mu yi da waɗancan nusus da suka yi ta'amimi na hana bid'a gaba ɗaya da kuma nusus da suka yi bayani cewa a tsaya inda manzon Allah ya tsaya wa in tuti'uhu tahtadu kuma ala rasuli illa al-balagul mubin to yanzu wanda yayi ɗari ɗari yayi koyi da manzon Allah to ƙur'ani ya ce kuma wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi abin da annabi ya zo da shi to kun shirya ne mafhumi na aya saboda haka wanda ya ƙari kan talatin da uku uku batacce ne ko shirye ne to ya za a yi batacce kuma ya zamo a ce ai makaruhi ne ai ba zai yi ba saboda haka zance mafi inganci babu wata bid'a a addini da sunan karhanci babu sai dai haram shine mataki na ƙasa da bid'a za ta iya samu daga nan sai sama ana iya samun bid'a mukaffira an gane yawwa ana iya samu ko eh kamar bid'a ta gulatu shi'a gulatu sufiya masu wahadatul wujudi alhaqiqatul muhammadiyya wayannan duk kafirai ne duk wanda ke kan waɗannan aqidu to ba musulmi bane an fahimci wannan to wannan shine wa huwa makaruhun lima fihi min al-istizhari wai sai suka ce wannan makaruhi ne saboda ciki akwai ƙari shine al-istizhari can a fiqihu ai mun istizhari a babin haila ko to ƙari alama haddahu shari'u akan abin da shari'a ta iyakance wa qillatul adabi ma'ahu to ka duba ga karancin ladabi tare da annabi to su tambayan muna alƙadi iyab rahimahullah mai littafin ashifa menene hukuncin wanda ya yi rashin ladabi ga annabi su masu wannan magana sai su ba da amsa to daga nan zai nuna maka cewa ashe ba yadda za a yi bid'a ta zama makaruha babu ko iya nan an ka tsaya rashin ladabi ga manzon Allah tunda manzon Allah nan shine sahibu shari'i shine ash-shari'u mai bayanin shari'a an gane to kuma sai kai abin da bai yi ba kuma da sunan wai Allah ya baka lada kaga akwai su'ul adabi a ciki to shi sa duk wani ɗan bid'a akwai su'ul adabi tare da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su za su koma gefe su ce ai ahli sunna ai sun zagi annabi ai ba ladabi ai a zancensa ai akwai su'ul adabi siffar bid'an da kake tare da ita su'ul adabi su'ul adabi ne to a koma cikin ashifa bi tarifi hukukin mustafa sallallahu alaihi wasallama me ya faɗa akan su'ul adabi da asarimul maslul asarimul maslul ala shatimin rasul na shi shekul islam ibn taimiyya rahimahullah sauran malamai da suke bayani hatta wannan malamin nan nasu na ɗariƙa ahmad suka yi riju suka yi riju ya ɗauki ita a shifa ya waƙe ta shi ma ya yi bayani akan su'ul adabi ga annabi sau haka duk ɗan bid'a to ya muna na ladabi ga manzon Allah zamansa kawai ɗan bid'a ina fatar an gane to kaga ba yadda za a ce kuma ga bid'a wai hukuncinta wai karhanci kamar nan yadda ya faɗa da kansa ko suka faɗa da kansu sai ce fa'in na sha'anar uzama'i saboda sha'anin manya iza haddu shay'an duk sanda suka iyakance wani duk wanda abbabba in ya iyakance wani abu ya ce nan kowa ya tsaya nan kada a tsallako nan an gane to yi kafa inda hu nan inda ya ce a tsaya nan za a tsaya ko ba haka abin yake ba eh to akwai wani babba sama ga manzon Allah to ya ce a tsaya nan kai kuma ka zo sai ka ce a ɗan ƙara ba to ina tarbiyya da ladabi wani ya zo maka da ɗariƙa da yaye-yaye ya ce maka ai hanya annabi ce kuma kaya su'ul adabi ne ka anshi wannan ɗariƙa kuma ba manzon Allah ya zo da ita ba she koyar da ita ba su'ul adabi ne ga manzon Allah amma da yawa ba san da haka ba ba sani ba sai dai in kai karatu kai ahlus sunna a ce ai ka zagi annabi Allah ya kyauta wa yu'addu ana lisafe shi ana lisafe al-khuruj anhu fita daga wannan iyaka da su manya suka iyakance qillatu adabin to gashi nan ba wai ana lisafe shi cewa karancin ladabi ne babanka ya sa maka layi sai ka tsallake layi akwai ladabi a ciki ko malaminka ko sarkinka ko shugabanka ko lima haka to bale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka wannan duk ya roshe abinda suka faɗa a baya na cewa ai bid'a makaruha kaza kaza da sauransu eh saboda ba yadda za a yi ya zamo su'ul adabi ga annabi ko ƙillatul adabi ga manzon Allah ba yadda za a iya zama makaruhi ko zai yi su ma ba sa faɗa haka ba sa faɗa an gane? to don da ka karanta ladabi to ka nuna da ladabi tunda manzon Allah haƙƙinsa shine al'adabul kamil ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallama to wannan dai shine amsa ba wata bid'a makaruha babu eh tunda manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala to mu mun tsaya na eh saboda haka mu wurin mu duk wata bid'a haramun ce illa ana iya samun wadda ta fi tsanani ana iya samun attafawut an gane su bid'o'i ma'ana wata tafi wata tsananin haramci za a iya samu amma dai mafi karancin hukunci da bid'a za ta samu shine haramci amma wata za ta iya zama tafi tsanani tun daga shi har za a iya samun wata mama ta fidda mutum daga musulunci alƙismul khamis kaso na biyar ma huwa mubahun akwai abin da yake mubahi ne mubahi ko wanda ake cewa halat bid'a mubaha kenan wa huwa ma tanawalathu qawa'idul ibaha shine duk abin da ka'idodin halattawa suke shahuwarsa ko suke bayyana shi wa adillatuha da dalilan ka'idodin min ash-shari'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zama bid'a mubaha eh to shi ma sai suka sa shi shine na biyar din tunda dama sun kasa bid'a din gida biyar biyar ne an gane to bari mu ji misalan da suka bayar كاتخاذ المناخل لإصلاح الأقوات wai kamar riƙon matankaɗi domin a dinga tankaɗe abinci ana reraye shi wai riƙon wannan matankaɗin shi ba bid'a ne a ba bid'a ɗin mu ba ha almanakhil jam'u mankhal shine abinda za a tsabtace abinci ko a rarake abinci da shi da a fitar da mai kyau da sauransu tunda su can zamanin magabata abinci da dusa da abubuwa na abin nan duka hadawa ake a ci babu wannan tankaɗin da ake yi yanzu babu an gane yauwa saboda haka kamar irin masara in an surfa ta haka nan za a abin nan ɗinta ba a raraka ba a tankaɗe to wannan sai mu auna shi da tarifin da suka bayar a baya cewa albid'atu huwa ihda ko hiya ihdasu amrin fi dini yushbihu ay yakuna minhu to abin tambaya shine wanda ya rike matankadi duk da kanawa ban san ko za su gane matankadi ba eh abinda ake ra abin nan rariya to a ce musu rariya ko to eh to yanzu wanda ya riki wannan abin don ya gyara masararsa da ya surfa ko dawa ko gero shi ya rike shi ne don addini don Allah ya ba shi lada to ina batun bid'a kuma can kun ce mana ihdasu amrin fi dini farar da wani al'amari cikin addini to shi wannan yana cikin addini ai shi yasa aka samu wani tsoho ya cin tuwon dawa bid'a ne kun ji inda ya samu karatu eh wai annabi bai ci tuwon dawa ba saboda haka in ka ci tuwon dawa ka zan dan bid'a to wannan ba gaskiya ba ne a gane wannan al'adawat ne saboda haka ba su da alaka da addini ballantana har a ba su hukuncin halacci ko waye da sauransu kwata-kwata ba sa layin bid'a to shi yasa shatibi cikin al-ittisam yace gaba ɗaya wannan magana tikka ne da warwara gaba ɗayanta shi karkasa bid'a ɗin nan gida biyar bayan zamansa bid'a shi ta kasimin shi karan kansa bid'a ne sannan kuma misalan nasu ɗauke suke da tikka da warwara su yi magana a farko can ƙarshe kuma su warware kansu to kaga wannan yana nuna maka cewa wannan takasimin kuskure ne shi yasa har a layin su 'yan ɗariƙu aka samu waɗanda sun kai inkarinsa kamar alhaji ibrahim inyas yadda na ambata muku a littafinsa tafsiratul anami fi annal ilma huwa imam da littafinsa ithafus sami'i war rawi bi ba'd ajwibati shaykhi wal fatawi to can ma yayi bayani sama ma ga wanda ya cikin tafsira din eh ce shi wannan takasimin bai yarda da shi ba kuma ba daidai bane kuma ba dalili a kansa kuma abubuwan da suka kira bid'a ba bid'a bane irin dai bayanan nan da muke yi su ya yi ibrahim iyas to ka gani bale kila an ce maka shaɗibi ya ce kuskure ne ko takasimin bida'a ne ka ce a ai kaza kaza kaza kaza ba za ka yi da maganarsa ba wanda bai karatu ba zai iya cewa ma ai shi ma ɗan izala ne saboda haka shi bai yi da maganarsa ba to ga wasu suma waɗanda ba su yi da izalar ba suma sun yi to wannan shi ne to shi ne da islahil akawati domin gyara abinci walle ba su gani ko kuma riƙon kaya sutura manyan kaya alhassan waɗanda suke mai kyakkyawa wai shi ma bida ne ka samu jallabi ya kame kyau kyakkyawa wai ka saka wai kayi bid'a ka samu hula mai kyau ka saka wai duk wannan bid'a ne amma bid'a mubaha nan duk ba bid'a bane eh ba za su shiga layin bid'a ba wal maskari da kyautata wurin zama kayi gida mai kyau kayi fenti da abubuwa ka sa kayan ado da na zamani ka kawata gidan wai duk bid'a ne kaga su a bayaninsu kowa ɗan bid'a ne su masu wannan takasimin kowa ɗan bid'a ne wannan magana kuma kaga ai ta yi muni wani hawa zalika da abin da ya kama da wannan intaha to bayanin shi alkarafi ya ƙare so da haka duk maganan nan shi a shehu usmanu ba tasa ba ce shi ma gani ya malamai sun rubuta shi ma sai ya ɗauko a babin cewa an faɗi magana kai ma sai ka faɗa amma dai kamar yadda muka faɗa a karatuttukan baya wannan takasimin kuskure ne a gane yawwa bid'a ne karkasa bid'a gida biyar ɗin shi karan kansa bid'a ne kuma hadisin manzon Allah tun da ya ce kullu bid'atin dalala ko wa kullu bid'atin dalala to kullu din nan a barta a mahallinta kamar yadda shi Ibrahim Iyas ya ce wannan kullu din tana nan a ma'anarta ta gamewa duk wata bid'a inda ya addini to bata ce ba yadda za a yi bataccen abu abu da aka bashi sifan bata kuma a ce halatu ne ko a ce makaruhi ne balle a ce wajibi ko musahabi wuri ɗaya sun kai muwafaka shine cewa bid'a muharrama amma duka wuraren guda hudu duka kuskure ne duka inda kawai suka ce bid'a muharrama nan ɗaya suka dace da daidai amma duka ragowar hudun to duka zalla suka samu Allah shi yafe musu eh ba da gangan sun kai ba zalika mablaghuhum min al-ilmi eh iya fahimta su kenan eh to amma kai tunda an yi ma bayani to haramun ne kuma ka ce a kai dai kana nan kan abin da aka faɗa ko daidai ne ko ba daidai bane kai ba ka da uzuri in ka je gaban Allah kashi zaka sha baka da uzuri eh baka da uzuri to wannan shine sannan a mazhabinmu na malikiya bid'a kowace iri inkarin ta ake yi kamar yadda shi a Sheikh Usman ya faɗa ta ci karo da addini bata ci karo bale ma duk bid'a ta ci karo da addini eh duk bid'a fi dini to ta yi mu'arada da addini to kaga ba daidai bane a samu wasu su zo suna daure ma bid'o'i abin nan kuma ana taɓata abubuwa eh to wannan shine saboda haka a shehu usmanu rahimahullahu ta'ala kawai maganar ya kawo bai ma faɗi ra'ayinsa ba bai faɗa ba bai ce maganan nan daidai bace bai ce ba daidai bace kawai kawo waye shiru to mafi karanci mi za ka ce tunda naƙalu sukutin ya yi akwai naƙalu muwafaƙatin akwai naƙalu mukhalafatin akwai naƙalu sukutin shi ne malami ya naƙalta abu ya yi shiru tunan za ka zo ka ce kuma a sheku usmanu cikin ihya usunna ya ce abidi a takasa gida biyar kayan adalci bayan tun farko ya gaya maka ga wanda ya faɗa ƙalal ƙarafi kuma da ya ƙari ya ce in ta ha to da ce komai bai ma yi magana ba ko ba haka ba to ka ce ya ma yadda da wannan kashe-kashen ba ka da dalili ba ka da dalili mafi ƙarancin abin da ya bayyana gare shi kawai dai ya yadda da akwai bid'a makaruha tun da ya yi bayanul bida'i shaitaniya to a ciki zaka ga yana ta bayani da shi wannan littafin namu in ya kawo wasu bidoyi sai ka jace bid'a ce baka ruha wata muharrama ya abin da ya fito fili kenan amma cewa ya yarda da bid'a wajiba ko mustahabba to yana ya faɗi haka bai faɗa ba to Allah ya sa mu wani lafiya lokaci ya yi ko? to yan dawo sai a tashi wa kala sahibu listifa'i ko? wa kala sahibu listifa'i albida'atu ma lam yakun fi ahadihi alaihi salatu wassalam to nan za mu kwana insha Allah in babu tambaya sai a sai a yi kira ko ba tambaya na'am kowa ya gane ke na'am kace na'am
bayanin da ɗaya abin mm.
alhamdulillah kamun bayanin kashe-kashe ne eh
ya kawo kashe-kashe amma kuma bai ce komai ba bai ce komai ba kuma mu ba mu da damar ce ra'ayin shi babu na sai dai ka ce ya kawo shi kenan ka huta eh ya ce ba ya ce ba na ai su yan bid'a za ka ga cewa suke ai ya karkasa dan fodiyo ya karkasa na Eh, wasu ba- saboda rashin tahqiqi na karatu ba su ma cewa ya cewa ne ya ce mm, kawai cewa ɗaya suka yi ɗan fodiyo ai shi ma ya karkasa bid'a gida gida gida da sauransu mm,
magana ta ya gani an rubuta kawai sai ya kawo na ko ba haka ba na eh kuma ko da ya yi muwafaka ya yadda na ai ba shi ne ma'auni ba ƙwarar ma tunda muƙaddimar littafin me ya faɗa mm, ya ce za a iya samun kuskure ƙwarai a littafin ko ƙwarai to kaga ko da ya goyi bayan wannan takasimi mm, eh to goyon bayansa bai gyara maganar tunda asalin maganar akan kuskure aka gina ta mm, to duk wanda zai zo ya goya mata baya shi ma yana goyon bayan kuskure ne na
an fahimci wannan insha eh to wannan shi ne na na'am eh eh sai ka samu ashifa yayi bayani ai na faɗi littafi mm, eh insha Allah ashifa eh bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam mm ya kuma da an ce su adadi mm ana nuna kamar nuna da rashin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su an ka ce kuma ka ce rashi mm kayi abinda ba shi ya dace da makamin shi ba shine su adabi ina ba ta ran gane ai an baka misali babba ya sha ta layi ya ce a tsaya nan sai wasu suka zo su kuma sai suka take layin ma suka tsallaka eh kaga sun muna da ladabi sun muna da ladabi tunda nan abinda an ladabi su mi su tsaya to manzo Allah ya ce kar a yi bid'a sai suka yi na
kaga ba su yi aiki da umarnin manzan Allah ba ba su hannu da hannunsa ba haka Allah ya ce kar a shiga gaban annabi mm, an gane a bari annabin shi ne gaban mu kuma muna baya mm,
to sai wasu suka zo suka, suka, suka wuce annabin mm,
to su al'adabi ne na a gane mm, yawwa saboda yanzu kai ka nuna a ba dole kenan ka bi annabin ba mm, abinda aikinka ya nu- ya nuna kenan mm,
saboda haka duk sanda ka yi abin da yake bai dace da makamin shi ba mm.
a ma'ana tun kuɗi wani umarni ne nashi ko suka ne gare shi to za a kira shi su adabi kamar yadda aka ba da misali da ita bid'a din karan kanta to wannan shi ne
Akwai wani da yake magana cewa ita kare ka ga ai ba komai ta eh mustahabi ne kawai in ka ga dama ka yi ta in ka ga dama ka bari to ai cewa ɗariƙa musahabi to waye ce musahabi ce wanda ke da izini ya ce abin musahabi ne shine Allah ko manzon Allah to shi ba to su da kansu sun ce annabi bai- bai san da ita ba na
lokacin da yana rayu na daga baya ne wai ya dawo ya ba- Eh, to kuma a shari'a annabi a shari'a na annabi bai dawowa bayan ya bar duniya Eh, a shari'ance kenan a ilmance ba wanda ya sai ya tabbatar maka cewa annabi yana dawowa bayan ya bar duniya babu na
to abinda bai tabbata a shari'a ba ana tabbatar da shi tunda eh tunda mu an ce mu bi shari'a Mm,
to su da suka ce ɗariƙa musahabba ce to waye ya ce musahabbiya ce Allah ko annabi su kaɗai ke da izinin su ce kaza musahabbi ne an so ba waye na to waye ya faɗa idan Allah ne ya faɗa a ina ya ce ɗariƙa musahabba ce
ina kawo kamar man sha'a takhadha ila rabbihi mm.
sabila to ai sabilin su kuma ɗariƙatun sun kaci ɗariƙawa da ɗariƙawa ne ko ba haka ba na can kuma an ce mi wata ayan mm mm, wala li ya hadiyahum dalila ɗariƙan to shi kuma ya za a ce to ya zai da wannan aya can ɗariƙan ma an ka ce ba ma sabilan ba
na
to kaga wannan ai ba hujja ba ne eh kaga ba hujja ba ne na
Allah ya kyauta eh to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullah